Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna ƙara yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin amincewarsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta lahadi yau goma sha biyu ga watan Ramadan, shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, wanda ya kuma yake daidai da ɗaya ga watan Maris shekara 2026 miladiyya. cikin yardar Allah mun sake haɗuwa wannan majalisi ƙofar masjidin sunna da ke titin sardauna nan cikin garin azare a jihar bauchi inda muke jin fassara na ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma ƙarƙunan abin da ya sauwaka muna karatu cikin raddul azhani ila ma'anar qur'an na shek abubakar muhammad gudu rahimahullah muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya datar da mu wajen abin da za mu ambata da wanda za mu saurara a gabanin mu ci gaba insha Allah akwai wasu tambayoyi wannan to wannan yana bukatan wai a ja hankalin matasa ne akan wato caca da suke yi a wannan wata musamman a cikin wannan wata Ramadan cacar kallon wato cacar ƙwallon ƙafa yace ta lalata matasa wanda ake ce mata bet lalle wannan abu ya zama musiba kwarai da gaske abu ne wanda yana ɗaya daga cikin matsaloli wanda waya ta kawo a da lokacin da ake buga caca a wajen kattigi zai wahala ka ga mutum ya lallaba ya je ya tsuguna a wajen kattigi sai in ya fetse sosai ko ta wajen mutum baya so ya bi to amma yanzu mutum wani yana zaune a masallaci ma sai ya ci caca ana darasi a masallaci ma da wayar hannunsa sai ya shiga gat a cikin masallaci ma ya caca eh to ba wanda ya sani sai mahallicinsa yana rike da waya to don haka wannan abu ya riga ya zama musiba ba za dai a gaji da faɗa ba caca haramun ce a addinin musulunci kudin da aka samu na caca shi ma haramun ne kuma yana daga cikin ayyuka waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya la'ance su don haka da wanda zai zauna a gaban kattiki da wanda zai je casino da wanda zai yi bet cacen Allah subhanahu ta'ala da ayar alkur'ani ya hana don haka matasa ku shiga taitayinku ku cire mu zuciyarku kudan gaggawa tsofaffin nan da kuka ga sun tsufa duk dattijan da kaga ya tsufa ya yi kurkura gashi ya girma sosai kuma ba shi da kuɗi ba fa haka yi zaɓa ba haƙuri ya ta yi da matsayin da Allah ya ajiye shi yana so ya nemi kuɗin ne ta hanyar halal amma wanda ya ce da zuci nawa zai mutum zai shiga bet kuma bai ci ba ai mun faɗa a baya ko ba wanda zai bar duniya sai ya ci arzikinsa to don haka mutum ya kokari ya nemi arzikinsa ta halal in ya nema ta halal Allah zai bashi abin da ya yanka masa in ya ci da zuci kuma ya neme shi ta haram to ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma rayuwarsa da arzikinsa ba zai albarka ba albarkar Allah ko ana samun ta ne dai ta hanyar da Allah subhanahu wataala ya shimfida Allah ya shirar da su wannan kuma yace yana tambaya ne akan waɗanda suke yin sallar nafila dab da magariba ko ma in an kira sallar magariba kafin a shiga wai shin ana iya yin nafila a wannan lokacin ko ba a yi eh ana iya yi annabi ne ma ya sallallahu alaihi wasallam ya umarni amma sai zamanto ba amra wujubin bane domin yace sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi ana hukun bayan da ya fada sai ce liman sha'a wato kenan dan a nuna amru ibahatin ne ba amru wujubin ba inda yayi shiru bai ce liman sha'a ba sai zamanto amru wujubin dole kowa sai yayi to amma sai ce liman sha'a da ya ta'allaka ta ga mashi'a ga wanda ya ga dama ya halatta lokacin da ba a yin sallah shine lokacin da rana ta karkata za ta faɗi wannan yana daga cikin lokata guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hani cikin wani hadisi cewa kada a yi sallah a lokacinsu kada kuma a yi biso a cikinsu ita ma sallar malamai suka ce sallah ce nafila ce wacce take mutlaka amma idan ta zamanto nafila ce za ta sabab to ita ma ta halatta za a yi misali kamar tahiyatul masjid ko kuma raka'atai tawafi da makamantan irin waɗannan su wannan zatul asbab zawatul asbab su ya halatta za a iya yi koda irin wannan lokacin ne wallahu a'lam dole cewa shi ma mas'ala ce khilafiyya lokacin da rana take fitowa da lokacin da take fadawa wannan wajen wasu malamai sun ce koda za ta sababin ne ba za a yi ba saboda tana fadawa ne baina karnai shaitan to ala ayi halin da sallah kafin kafin ayi magariba in dai rana ta fadi ya halatta ladan ya yi jinkiri bai kira sallah ba ko ladan ya kira sallah kafin a shiga sallah to a wannan lokaci ya halatta za a iya nafila umarni ne na annabi wato halacci ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata babu matsala akan wannan wallahu a'lam wannan kuma yana tambaya ne akan cewa shin dole ne idan an yi saukar alkur'ani sai an yi yanka an zubar da jini kuma yamin addu'a ya ce almanin Allah ƙara lafiya amin to babu wani alaƙa da saukar alkur'ani da zubar da jini ba su da alaƙa ba ma yin da aka ce in an sauke ƙur'ani a yi yanka ba wani yanka a saukar ƙur'ani ƙagowa aka yi yana daga cikin bidowoyin da aka sa Qur'ani dai a karanta shi in kana son ka karanta Qur'ani ne ka roki ubangiji kai tawassuli da karatun Al-Qur'ani to duk ya halatta ka sauke Al-Qur'ani kai tawassuli da karatun ka roki ubangiji subhanahu wata'ala da irin lafazan da ya halatta ka roki Allah abin da kake so ko kuma ya baka kariya daga wani abu wanda baka so duk wannan ya halatta amma a sharɗanta zubar da jini to wannan kuma an yi bid'a ba inda aka ce a shar'anta zubar da jini ba shi da wata alaka da ne aka kakkawa irin waɗannan saboda gaskiya an bar malamai da ba a kula su yanzu ma ba kula sun ake sosai ba eh to an bar malamai ba a kula su kaga liman dukun-dukun ya zo shi da ya cefa ne ba malamin islamiyya kullum yana karantar da ‘ya'yanku a islamiyya amma naira dubu biyu da za ku biya a tam ya gagare ku ya ta karantar da su asabar da ladi ma zai je karantar da su tun da safe har la'asar yana ta zabga kira'a in yana ta zabga kira'a ana murna ana cewa ai ‘ya'yana sun haddace in an zo za a yi sauka kana alfahari da ‘ya'yanka ‘ya'yana uku ne ai ka sako babbar riga ka zo ka zo na amma kudin makaranta ya gagara kuma su malaman baka waiwaita su gaje ka dinga dan musu ihsani sun karantar da yayanka to in banda dai muna musu wa'azi ana dan dauriya ai sai su kago ta bid'a su ma to irin wannan kin kulawa shi ya saka adadin sai aka kago irin wannan bidiyoyi in mutun yazo shi yace yana so a masa addu'a ce to za a yi sauka sai an zubar da jini to an bar malam kullun sai ka ta kafira shi ya saka shi ma yana so ya dan taba sai kuma ya ta'allaka maka ɗan kama idan ya kai izu sai an yanka kaza kazar kuma gidan mala ake yankawa ba gidan ku ba eh sai a ɗan ciro fuka-fukai da wasu abubuwa bayan sauran kuma na malan ne Allah kaɗai zan mai aka yi to kun bar shi babu nama shi yasa sai su kakkago wasu abubuwa wanda dole ku sai kun bayar a riƙa kulawa da su don a kare su daga shiga bid'a Allah ya samu dace za mu ci gaba inda muka tsaya jiya insha Allah cikin sautin najmi wato aya ta 27 za mu tashi insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليس ينفون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى
Na'am. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Innan lalina la yi uminu na bil'afira, lalle waɗannan da ba sa yin imani da lahira, laisammunan mala'ikata suna ambaton mala'iku tasmiyatar ƙunsa da sunayen mata. Suna ambaton mala'iku da sunayen mata. ai haifu kalu yayin da suke cewa kun banatun lahi wai mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata to kaga sun matantar da mala'iku alhali mala'iku su ba su da jinsi ba za ka ce musu maza ba ne ba za ka ce musu mata ba su dai kawai mala'ika haka suke dole sunayen nasu a larabci ana faɗansa ne da ta'u ta'u ta'anif za ci almala'ikatu to amma ba yana nuna cewa mata bane to kaga wannan yana cikin abubuwan da suka kada Allah subhanahu wataala a wani waje yake tambayan su waja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inatha ashhadu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alu Allah madaukaki yace suna sanya mala'iku wadanda fa mala'ikun nan bayin mai rahama ne wai kuma sai su sanya su su ce mata ne to sai Allah ce a shahidu khalqahum sun je inda aka halicci mala'ikun ne balle su ga cewa namiji ne ko mace ina idan an yi haihuwa daga an ce ta sauka ungozo mata na fitowa sai a tambaye ta a ce me aka samu haka ne ko ya ce ya mace aka samu ko ya ce ɗa namiji aka samu ko a ce ‘yan biyu ne’ sai su ba da labari saboda sun ga lokacin da aka haifa ba ma halittar ba fa to su mala'iku tun da ba haifar su aka yi ba haka Allah ya halicce su to sun halarci lokacin da Allah ya halicce su ne balle su ce maza ne ko mata ne har su matantar da su to nan Allah subhanahu wataala ya ambaci wannan a matsayin irin maganar da Qurayshawa kafirai suke faɗa suna jingina ma Allah subhanahu wata'ala wanda ba su da dalili a kai domin a nuna duk wanda ya ƙagi wani abu ya faɗa babu dalili to wannan ya yi alƙaunin alallahi da gaira ilmi wanda wannan kuma yana daga cikin manya-manyan laifuka hasali ma wasu malamai suka ce girmansa ya fi shirka saboda shirka idan mutum ya yi tana tsayawa a kansa amma alƙawlu ala Allah bi ghairi ilmin wannan kuma yana yin siraya yana yaduwa zuwa ga wani domin duk lokacin da mutum ya faɗa abu yace Allah ne ya faɗa kuma ba Allah ne ya faɗa ba to kaga waɗansu za su ɗauka su yadda to kaga yanzu batar bata tsaya a kansa ba shi yasa ga ma a jeri da Allah ya kawo cikin suratul arafi wal inna ma harrama rabbi al fawahish ma zahara minha wa ma batana wal ithma aka so mu jera inna ma harrama rabbiyal fawahisha aka san fada ma zahara min hawa ma batana wal ithma wal baghy bi ghayri al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana ololo sai aka ce wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu to kana mutun ya faɗa wannan abu an ce wannan an kawo shi a wannan siyakin ne domin a nuna cewa alqawlu ala allahi bi ghayri ilmin shi ne ya fi tsananin laifi a kayan ma shirka idan mutum ne domin shi ma alƙawar alallahi da garin ɗin shirka ce waye isa ya faɗi shari'a in ba Allah ba duk wanda ya faɗi wata shari'a ya ce kaza musulunci ne alhali ba musulunci ba ne yanzu ya yi tarayya da Allah ko bai yi ba haƙƙin Allah ne kuma yanzu sai ya tarayya da ubangiji kaga anan ya yi shirka kuma sai ya ƙara da wani abu ta kadda mutanen da za su yarda da shi to shi yasa nasa sai wuce mujarradin shirka wallahu a'lam to wannan Allah madaukaki ya hana su ta dasfaɗi haka shi yasa ya ce wa malahum bihi min ilmi ai ayyana mala'iku da suke yi su ce mata ne kuma wai ƴaƴan Allah ne ba su da ilimi akai ai bi hadal qawli babu wani ilimi ilimi ko daga Allah yake zuwa ilimi daga Allah yake zuwa ilimin shari'a daga Allah yake zuwa domin kaga Allah madaukaki ya ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya samu ilminsa daga wajen Allah Qur'ani kenan wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim kuma sai Allah ya aiko mala'ika Jibril ya so ya karantar da shi allamahu shadidul quwa wanda Allah madaukaki ne yake ga wa mala'ika Jibril annabi Adam shi karan kansa da aka fara halitta ilimi da aka so samu daga wajen Allah ne wa allama Adam al-asma'a kullaha Allah da kansa ya karantar da mala'ika ya karantar da annabi Adam ba wannan yana nuna cewa annabi Adam ya fi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daraja bane lokacin ba ba a saukar da shi kasa ba Allah ta'ala yana so ya jaraba mala'iku ya nuna musu hikima to kaga duka wannan yana nuna cewa ashe masdaran ilimi Allah ne subhanahu wata'ala Allah daga shi yasa yake daga cikin sunayensa akwai al-alimu Allah shine masani to don haka ilimi daga wajen Allah subhanahu wata'ala yake shi yasa ce wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a ba a iya samun wani abu daga cikin ilminsa sai abin da ya ga dama ya gaya wa halittarsa mala'ika ne ko mutum ne ko abin da ya kama da haka to shi yasa nan Allah ya ce wa malahum bihi min ilmin ai ba su da wani ilimi ma'ana babu dalili da ya zo daga wajen Allah subhanahu wata'ala akan abin da suke faɗa in yattabi'una illa dhanna ba komai suke bi ba sai zato irin da yadda aka ambata a baya zato kawai suke bi allazi takhayyaluhu wanda sune suka raya ma kansu wa inna dhanna la yughni domin asala takhayyul shi ne abinda za ka shi tawalwalniya da sai dinga maka kaman gashi kaza ne alhali ba kazan bane shi ne takhayyul wa inna dhanna la yughni min alhaqqi shay'a kuma Allah ya ce ku sani shi zato baya wadatar da komai game da gaskiya inda ake neman gaskiya to zato baya aiki ba a amfani da zato shi zato baya matsayin komai a inda zato yake dai shi ne a inda za mutum zai kyakkyawan zato ga musulmi husnul zanni bil muslimin husnul zanni bil muslimin shine inda yake za a yi yabo a kansa zannu bil mu'minina khayra to amma in baicin wannan waje to ba a aiki da zato ba a san zato shi yasa ya ce wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a zato kuwa baya wadatar da komai game da gaskiya ai anil ilmi inda ake bidan ilimi kuma sannan aka kawo zato a ba a yake da zato fima al-maqlubu fihi al-ilm cikin abin da ilimi ake bida to ko me za a yi da zato annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdhabu al-hadith annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka shaidin ku game da zato domin fa shi zato shine labarin da yafi kowanne ƙarya kun san hikimar da aka ambaci haka malaman fashin baki na hadisi suka ce abin da yasa aka ce akzabul hadith an kawo shi da sigatun mubalaga ai babu zancen da ya kai zato ƙarya sau da yawa zato ba ka mafaɗansa da baki haka ne ko sau da yawa masu ya zata ba a faɗansa da baki a zuci yake amma sai aka kira shi a matsayin zance kuma aka kira shi zancen ma da ya fi ƙarya saboda kullum idan har zuciyar mutum ta ba shi labarin abin da aka gina a kansa to zuciyarsa za ta ba shi labarin ka za ya ga an aikata ko ya ga wane a kan wani lamari ko abin da kawai sai ya zaton kaza ne sai ya fusata sai zuciyarsa ta bashi labarin ai bai yi kaza din nan ba sai kaza yake nufi ko ba haka bane mutum bai ce komai ba mutum bai aikata komai ba amma kawai kallansa kawai da yake ce kawai ya masa kallon raini ai raina shi yayi ai watakila saboda kaza da kaza din nan ne da ya faru yake masa kaza to kaga yanzu shi kuma sai ya gamsu da wannan har ma sai ya munana aiki ya mumuna mu'amala ga wancan ba tare da wani abu ya faru ba kawai yayi gini akan zato yana faruwa ko baya faruwa to kaga ai zuciya ce ta ba wa mutum labari labarin da yafi kowanne ƙarya ai yafi labarin da aka ji yanzu in wani ya zo shi ya faɗi maganar ƙarya sai wani ya ji maganar ƙarya a kunnansa sai ya je aiki da wannan ƙaryar ko kamar yanzu yadda ake yi a facebook da da abinan wannan abinan wasa'il haditha din nan abinan social media ƙarairayi ga sanan barjak ai ta faɗan ƙarairayi mutane kawai suna aiki da shi to ai dai rubutawa aka ya karanta ƙarya sai ya aiki da ƙarya ko ta je ta dawo zai ce wane ne ya turo min a to kai me saka da ya turo ma baka tantance kamar yadda Qur'ani ya ce ba to kaga dai ai yanzu kai kana da maɗamfara in wani ne ma ya faɗa masa sai ya aiki da abin da aka faɗa masa na ƙarya to zai ce ai wani ne ya faɗa masa ya ji duk da dai ba zai kubutar da shi a wajen Allah ba to amma wanda shi ba karan rubuto masa aka yi ba ba wani abu aka aikata ba ba wani abu aka faɗa kunnensa ya ji ba zuciyarsa ce kawai ta ƙaga masa sai ya yi zato a kan kaza sai kuma ya yadda da wannan abu har ma ya aiki a kansa to ai kaga babu makarci ga masa ba ƙaryar da ta wuce wannan to shine hikimar shi wannan hadisi da aka ce iyyakum wadhan fa inna dhanna akdhabul hadisi tawjihin kenan wallahi ta'ala a'ala to nan Allah yana mana kashe ni kenan dangane da zato kada ai zato kada ai zato wanda yake mummuna wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a kenan shi ana nuna cewa duk kafircin da Qurayshawa suke yi wanda suka yi ta yi na kafircewa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙaryata shi muzanta shi naɗa waɗansu masu ceto ko waɗansu masu ababen bauta da za su bautawa da duk wannan yaye-yayen da suka tattara na shirka da abubuwa da sauransu baki ɗaya sun gina shi ne a kayan zato duka akan zato yake don babu tabbas tabbas ko tana zuwa ne a bisa ilimi shi yasa ce malahum bihi min ilmi in yattabi'una illa dhanna kage ashe kenan ilimi kishi yasa shine azzannu shi ko ilimi yana ta domin azzannu yana tafiya kan aljahal ilimi kuma yana tafiya kan alyaqin to don haka Allah ya ce fa'arid amman tawalla an dhikrina ka rabu da wanda ya juya baya daga ambatonmu ai alqur'ani shine alqur'ani wanda aka karanta masa qur'ani yace shi qur'anin bai masa ba irin wadancan zace-zacen da ake gabada shine yafi gamsuwa da shi a zuciyarsa to Allah ta'ala yace ka rabu da shi walam yurid illa alhayata ad-dunya wanda baya nufin komai ma sai rayuwar duniya la'anna ad-da'wata la tazidu illa inada domin kira da za a masa baya ƙara masa komai a kira shi da Qur'ani bai ƙara masa komai sai tsauran kai da kangara ko ai wanda bai imani da Qur'ani ba Qur'ani baya ƙara masa komai sai kangara sai musiba sai azaba wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara Qur'ani inji Allah muna saukar da abin da yake ƙara wa mu'minai rahama da kuma imani amma fa waɗanda suke azzalumai kafirai kenan bai ƙara musu kome sai hasara kawai eh to don haka Allah ta'ala ya ce fa a'rid amman tawalla an dhikrina wa lam yurid illa alhayata ad-dunya wallahi da yawa suna kin bin gaskiya ne saboda duniya da yawa suna kin bin gaskiya saboda duniya yanzu kaga mutumin da yasa neman mulki a zuciyarsa mulki ya katutu wallahi za ka ga wasu sun san cewa zuwa wajen bokaye laifi ne amma duk wa'azin da za a yi ba za su ji ba me ya saka saboda sun sa duniyar a gaba suna son sai sun same ta neman duniyar nan ne yake sa su juya baya mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya yi shi bai da kokobo wataƙila ma sa ka ga wani bai tashi a gidan da suke da arziki ba kuma ya zo shi ba shi da komai tun yana ƙarami a hankali a hankali sai Allah ya tara masa dukiya shi ma sai ya shiga cikin bokaye wai yanzu bokaye ne zai nemi taimako a wajensu za su tsare masa dukiyarsa ko kuma dukiyarsa za ta ci gaba da ƙaruwa ko kuma za su kare shi daga sharar magabta ai magabta za su dinga masa ƙullace-ƙullace shi ma gara ya tashi ya tsaya sai shiga wajen boka ai ta kulumboto ai ta sakin layi da wasu abubuwa me yasa wai yana son tsarewa dukiyar nan da dafa bashi da ita Allah ne bashi to haka al'amarin yake duk wanda ya sanya wani abu na neman duniya a gaba to sau da yawa sai kaga wannan in ba a yi sa'a ba sai ya rufe masa idanu sai ya juya baya yanzu ko su qurayshawa da suka kiyarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya zo da alqur'ani sun aminta da shi su suka nada masa laqabin al-amin ba a gidansu aka samar ba ba kuma shi ya sa wa kansa ba ba abokansa ne suka sa masa ba su qurayshawan suka yadda suka sa shi al-amin har lokacin da aka zo ana rigima a kayan hajar aswad bayan an sake gina bangaren ƙaba da ya rushe aka yi jayayya wace ƙabila ce za ta ɗauka ta saka kowace tana cewa duk wadda ta sa ita ce da sharaf sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabo suka ce shikenan ja al-aminu wa qudiya al-amr ai ga amintacce ya zo shikenan al'amari ya kare yana isowa mu bashi hukunci duk abin da ya faɗa mu yarda annabi ya zo musu adalci kabilu guda hudun manyan da suke rigima sai ce to yanzu ku kawo wakili a cikin wannan kuma ku kawo wakili kuma ku kawo wakili kowa ya kawo wakili daga cikin kabilu guda hudun sai annabi ya cire mayafinsa sai ya shimfida mayafinsa sai ya ce to a dauki wannan dutsen a dora sai aka dau dutsen aka dora sai ya ce to wakilin kowace kabila ya kama gefe daya sai kama gefe daya sai suka cicciba suka kai shi muhallinsa annabi kuma sai ya tura shi ya zauna inda yake aka gine shi dama yana nan shi kenan suka ce alhamdulillahi lamarin ya tabbata matsayin da annabi yake da shi kenan a wajensu amma me yasa suka juya baya suka yi tawalli an zikirillah saboda suna ga cewa yanzu idan aka bi annabi sallallahu alaihi wasallama yana da karancin shekaru a kansu ba shi da kuɗi su suna da shi da su ne shugabanni na ƙabilunsu su ne suke haɗuwa su yanke hukunci a al'amarin mutanen makka da kewaye kuma a musu ɗa'a yanzu fa tun da annabi ya zo kuma ana masa wahayi daga sama kallo ya koma sama yanzu shi za a yi biyayya su ba su da mulki kenan to kaga ashe san dukiya tsarewa mulki tsarewa daraja tsarewa sharaf shi yake sanyawa a juya baya sau da yawa sai kaga mutum an masa nasiha ya san nasihar gaskiya ne amma wanda ya nasihar ya raina saboda wataƙila da ke shi a matsayi ba na duniya to shi saka sai ya kangare ya ƙi ba wai dan bai san gaskiya ba ne saboda kawai shi yanzu yana ga in yabi wancan ai na bi yaro na bi talaka yanzu wancan ne har zai zo ya ce ya mun gyara yaushe ma ya fara karatun mu malamai ne tun zamanin da to kaga waɗannan ababen kishiyoyi to shi sa Allah ya ce fa a'rid an man tawalla an zikrina ka rabu da duk wanda ya juya baya daga ambaton mu ya juya baya daga alqur'ani walam yurid illa alhayata ad-dunya bai nufin komai sai rayuwar duniya Allah ya ce ka rabu da shi la'anna da'awata la taziduhu illa inada domin kiran da za a yi ba ta ƙara masa komai sai tsauran kai da kangarewa shi yasa cikin hadisin bukhari wanda aka samu daga Abu Hurairah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta'isa abdud dinar ta'isa abdud dirhami ta'isa abdul khamisa wal khamila in u'ti radiya wa in lam yu'ta sakhita ta'isa wan takasa idza shika falan takash annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bawan dinari yayi asara bawan dirhami yayi asara in uqiya shi in Allah ya bashi dukiya radiya nan ne ya yarda da hukuncin Allah wa in lam yu'da in ko ba a bashi ba sahida sai ya fushi shi Allah ya bashi ya ta dugun zuma yana jin ba dadi Allah ya ba mu wani tare muka taso ba na ma fishi iya nema amma yanzu ga shi ne da kaza shi ne da kaza ya ta dugun zuma yana abin nan to kaga abdud abdud dinar kenan wa abdud dirham ta'isa abdul khamisa wal khamila al khamisa riga ce wanda ake mata zane al khamila shine al qatifa kamar da yazo ma a wata riwaya wato wajen zama mai tafshi asasul bait kayan gida da za a saka na alalatu wanda ya sa waɗannan a gaba ya ce su ne ya fifita a kan bin Allah zai iya neman su ya dai same su ta kowace hanya ƙa'idar yahudawa the end justify the means inda ka samu shi kenan to annabi ya ce wannan ya yi hasara shi ne Allah ya ce walam yurid illa hayatar duniya zalika mablaguhum min al-ilmi domin wannan shine matukar ilmin su ai talabul hayatid dunya neman rayuwar duniya shine mablaguhum min al-ilmi shine aini hayatu ilmihim karshen duk dabarun su kenan duk wata dabara shi mumini dabarar sa kullun ya san ya zai yi ya sami yardar Allah wace hanya zai bi ya ga ya kai gaci ya kai gaci lafiya Allah ya yarda da shi ya samu ya tsira duniyan nan ƴar ƙarama ce a baka dukiya to kara sama abin zai zo ya wuce yanzu ina ƙaronu da Allah ba da labarin dukiyarsa idan tsantsan tsaurin kai ne da iya da iskanci irin na Trump ina irin su Fir'auna sai daga sun wuce shi da yace zai je yaƙi Allah din ma idan kangare ma Allah ne da juya baya bayan kuma an sami ilmi na bal'amu kan ba'ura baya nan to ashe duk abin da mutum ya samu na wata ɗaukaka a duniya ta sabbaba masa ƙimbin Allah don fir'auna ba ya san annabi Musa gaskiya zo da shi wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum zulman wa ulwa haka Allah ya faɗa cikin surutun nan sun musa ne saboda zalunci kawai da girman kai da jin su mun isa alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti duk irin waɗannan girman kan ya saka fir'auna yake yarda shi yasa a dayin minute da aka kama shi sai kuma ya faɗa ya kalma shahada Allah ce al'ana wa kada asaita qablu sai yanzu a ba zan karba ba na karba lokacin da mutuwa ta zo mutum to don haka ashe duk lokacin da mutum ya sanya duniya ita ce matukar abin da yake nema to ya zama bawan duniya abin da ake bukata mutum ya nemi duniya ta hanyar da Allah subhanahu wata'ala ya yarda ya halatta kuma a nemi duniya ba ita ce alghayatu li nafsiha ba ta zamanto wasilatun ne ila alghaya an yi wa dukiya mummunan fahimta gani ake dukiya ita ce ultimate ita ce hiyal ghaya in ka same ta kawai sai a ce ai wane ya tsira alhali mafhumin dukiya a addinin musulunci shine wasila ce ila alghaya ana amfani da ita ne don kaiwa ultimate ɗin ana amfani da ita ne don a cimma manufar me manufar a kai zuwa ga samun yardar Allah to sai a nemi dukiya ta hanyar halal sai a sarrafa ta ta hanyar halal in mulki ya samu mutum ta hanyar da ta dace sai kuma ya tsaya ya adalci irin abin da Allah subhanahu wataala ya ambata don ya samu ta goma shi wajen ubangijinsa in mutum duk wani abu na duniya ana neman sa ne dan ai amfani da shi zuwa ga samun lahira to amma wanda ya juyar da duniyar ita ce to su ne Allah ya magana a kansu ya ce zalika mabalaghu min al-ilm so iya matukar tunanin su kenan matukar ilmin su kenan ita ce duniyar ai nihayatu ilmihim matukar ilmin su an atharu dunya ala al-akhirah sun zabi duniya ne akan lahira inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili al-hali kuwa ubangijinka shine mafi sani ga duk wanda ya bace gabanin hanyarsa wa huwa islam shine musulunci wa huwa a'lamu biman ihtada Allah shine mafi sanin ga wanda ya rike shari'a ai alimun bihi ma Allah yana sane da su fa yujazihi ma Allah zai musu sakamako kowa irin abin da ya dace da shi na'am
walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم وإذ أنتم أذنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى
Allah ta'ala ya ce walillahi ma fis samawati wal ardi kudu usulumin qur'ani da ake maganan wanda yake bin annabi saboda duniyar da yake son karewa to sai Allah ya biye da cewa Allah fa shi adda abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa duniyar da ake ga an taka to Allah ne adda ita sama Allah ne adda ita ai huwa malikul lidhalik shine mamallakin shi ومنه الضال والمهتدي anan duniya ake samu wanda yake batacce kuma ana samun daga cikin bayan Allah da ke duniya wanda ya shiryu to duka sun mallakar Allah ne yudillu man yasha wa yahdi man yasha Allah ke tabar da wanda ya ga dama kuma shi yake shiryar da wanda ya ga dama tare da cewa ya ba su zaki su zaba wa kansu liyajzi alladhina asa'u bima amilu kuma domin Allah subhanahu wata'ala ya sakanya ma waɗanda suka munana game da abin da suka aikata mina shirki wa gairihi shirka ne abin da bai kai shirka ba mutum ya je ma Allah subhanahu wata'ala da laifukan da Allah ya hana kuma ya doge a kai to Allah shi yake yin sakamako ga waɗanda suka munana dangane da abin da suka aikata kuma Allah ya ambata mana cewa wa jaza'u sayi'atin sayi'atun mithluha sakamakon munanawa za a musu sakamakon da ba shi da daɗi irin abin da suka yi amma wanda ya kyakkyawan aiki kuma aljaza'ul ihsani illa al-ihsan ai babu sakamako ga kyautatawa sai kyautatawa mafi girma wacce ta fita a wajen Allah subhanahu wata'ala to Allah ya ce wa yajzi alladhina asa wa yajzi alladhina ahsanu kuma domin Allah ta'ala ya sakan ya waɗanda suka kyautata bit tauhidi suka tsayi wajen kadaita Allah ba su shirka ba wa gairihi min ce suke sauran ayyukan da Allah subhanahu wataala yace ayi din Allah sai an dage in ba a dage an yi fada da zuciya ba ba za a iya bin Allah ba domin shaydan yana nan shi dan bukulu ne an ce tsinanne ne dan wuta maimakon ya nemi ubangijinsa yafiya kuma bai nema ba sai Allah ya tsine masa ya nesantar da shi daga rahama kuma bisa abin da Allah ya riga ya hukunta sai alƙawarin Ubangiji sai ya ɗebo daga cikin ‘ya'yan Adamun da ya zama sababin tsinuwarsa. Kushe saka Allah maɗaukaki ya ce, To duk ku tafi ban ƙasa, amma ku ‘ya'yan Adamu zan dinga aiko muku shirya, wanda ya bi shirya ba zai samu fargaba na Iblis ba a nan duniya, ballantana kuma mummunan sakamako a kiyama. To shi Iblis yana nan yana ta talalaban mutane, ya zo maka ta nan wajen ya raɗa ma kaza, ido ruwa mayi mayi, da makamantansu ya ta nuna maka janib ba zai nuna maka laifukanka ba ba zai nuna maka abin da Allah ta'ala ya alƙawarin na laifuka da sakamakon da za a samu ba amma kullum zai dinga nuna wa mutane yana musu wasu wasi na janibin rahamar ubangiji a ubangijinka abin rahama ne ubangijinka abin rahama ne baka ga haya kaza ma inda Allah ya ce kaza ba ai bai kaza kaza to irin wannan janibin zai ta nuna wa mutum wannan janibin zai ta nuna mutum shi haka yake to don haka idan mutum ba dage waye ba wallahi ba zai iya tsayuwa ya istiqama ba eh Allah ka ba mu daidaito to Allah subhanahu wataala ya ce wa yajzi alladhina ahsanu bil husna kuma domin ya sakan ya waɗanda suka kyautata bil husna da aljanna shine al husna min asma'il janna ay al jannatu wa bayyana al-muhsinina bi qawlihi sai Allah ya bayyana su waɗannan al-muhsinun da Allah ya ce zai kyautata musu da aljanna da fadin sa alladhina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha sune waɗanda suke nesanta manya-manyan laifuffuka da ma sauran alfasha mafi girman kaba'ira ita ce shirka al-ishraku billah cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ijtanibus sab'al mubiqat wani ya sanci waɗansu ababe masu halakar da mutane guda bakwai na farko ya ce al'ishiraku billah shirka da Allah da ita ya fara to Allah madaukake ya ce allazina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi nan annabi ya ambaci guda bakwai ya ambaci shirka da Allah ya ambaci tsafi ya ambaci at-tawalli yawm az-zahfi mutum ya juya baya lokacin da ake yaki inda ba juya baya irin wanda Allah faɗa a cikin suratul anfal ba illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci mutum yayi zina da matar makwabcinsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci namanta sauran amma abubuwa guda bakwai annabi ya ambata a cikin hadisi istanibu sab'al mubikat abinda da ya fara da shine al-ishraku billah to nan malamai suka ce waɗannan ababe duka kaba'ira ne alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithm kaba'ira manya manyan laifuffuka na zunubi Abdullahi dan Abbasin ya ambaci cewa sun kai guda 70 waɗansu malamai suka ce sun kai guda 700 wasu malamai sai suka ce a'a kaba'ira yadda za a gane kaba'ira shine duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya ambaci fushinsa a kai ko ya ambaci a nan duniya za a yi wa mutum horo haddi a dalilinsa misali yanzu kamar kasafi akwai haddin da aka ambata cikin surutun nur shan giya an ambaci haddin da za a yi na bulala hadisi ya zo da shi zina an ambaci haddinta shi ma a cikin ƙur'ani sata an ambaci haddinta to irin waɗannan ababe duka da aka ambaci akwai haddi a kansu suka ce sun fada cikin kaba'ir sannan duk abin da Allah subhanahu wata'ala yace akwai horo da zai yi wa bawa ko a nan duniya a dalilin wannan ko kuma a lahira a dalilinsa shi ma ya shiga cikin kaba'ir to kaga idan ka bi wannan ka'ida sai ka ga zaka iya tara 700 in ma ba tara 700 ba za a tara da yawa manya-manyan laifuffuka. To Allah subhanahu wa ta'ala ce, Allazina ya shtanibuna kaba'iran ithmi, waɗanda suke almuhsinun wanda Allah ya musu alkawarin aljanna a wannan aya su ne waɗanda suka nesanci manyan laifuffuka wal fawahisha da sauran ayyuka na alfasha. Wa huwa nan malam sai kawo fassara yace ita ce wato wa huwa shi wannan da aka ce kaba'iran ithmi sai aka ce wal fawahisha min adafil khasi ala al'am ai in an ce kaba'ira ɗin kuma aka ce alfawahisha ita ma ta shiga cikin kaba'ira alfasha ita ma tana cikin kaba'ira to kenan an kawo magana ne tsarin larabci ne an kawo magana gaba ɗaya kuma sai aka ɗamfara wani guda ɗaya daga ciki to shi ne abin na adafil khasi ala al'am kaba'irul ismi ma yakburu muqabiluhu min adh-dhunubi abinda zunubin da ake samu yake daidai wajen girma da shi wannan laifin wa huwa ma rattabal wa'ida alaihi bi khususihi shine abinda Allah madaukaki ya jeranta akwai azaba a kansa shi kadai in an yi shi wakilo wasu malamai suka ce ma aujabal hadda duk abinda ya wajabtar da haddi to ya fada cikin kaba'ira wal fawahish kuma da aka ambata hiya ma fahusha min al kaba'ir khususa abinda ya kasanta a cikin ayyukan kaba'ira to shine alfasha to waɗanda suka nisanci kaba'ira da sauran alfasha su ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya musu wancan alkawari sai aka ce illan lamam sai ƙaramin laifi ma da yake huwa sigarar zunubi shi ne ƙananan laifuka kan nazaratu misali kamar kallo mutum ya kalli mace walƙublati ko kuma ya sumbance ta wannan sata ko ya shafi jikinta wasu malamai suka ce istithna'i ne munqati wannan fasara ce ka wani Abu Hurairah malamai sun kawo fassarar da yawa kamar yadda Muhammad ibn Jarrah tabari ya kawo daga magabata fassarar da aka dinga yi a kayan wannan me yake nufi da allama to kaga yanzu idan aka je yanayin annazara da alqubla da allamsa ba kaba'ira bane eh tabbas wannan ba kaba'ira bane amma su malamai sun sa shi a cikin kaba'ira ta ina zai zama kaba'ira saboda Allah madaukaki ya ce wala taqrabu zina babu kurbin da ya kai wannan kaga Allah ya yi umarni ya yi hani kai ko mutum ya aikata to amma wani lokaci wato zalla ta shaidan takan iya samun mutum kamar yadda wata rana wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin lambunsa daga cikin mutanen Madina sai wata mata ta shiga ta shiga ɗiban ruwa mata ce bazawara ta shiga ɗiban ruwa sai ya ga matar kyakkyawar mata ce kawai sai ya je wajen matar da ya je wajen matar sai ya sumbance ta ya kai kisin ɗinta kuma yana sai hankalinsa ya tashi sai ya fashe da kuka sai ya kamo hanya ya fita a gonan yana gudu ya taho masallaci wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzon Allah ga abin da ya faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sai Allah ya saukar da aya cikin alqur'ani ina ga aya a cikin suratul hud ko suratul hud da Allah madaukaki ya ce inda karshe aka ce zalika zikra lil zakirin wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan min al-layl innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at zalika dhikra lidh-dhakirin mutum yana daga cikin wanda suke tsara sallah sosai kuma ba mutumin banza bane zalla ce kawai ta shaydan ka san shaydan ai nace ba gogurma ya ake da shi ba fusge fusge baka ga annabi adamu ba sai da shaydan ya talalabe shi yasa ya ci itaciyar da Allah ya hana a ci ba kuma ita tafi kowanne dadi ba amma kawai dai dan yasa ya saba wa Allah to shine wannan aya ta sauka to wala Allah wannan taujihin wasu daga cikin sahabbai irin su Abu Hurairah ta suka dauka suka bada waccan fassara amma dai abin da zamu faɗa baki rijiya ba wajen wasan yaro bane ake yayi aikata haka balle kace an ce maka allaman mu Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara masa yarda kamar yadda Imam al-Bukhari ya rawaito fassara shi kuma daga gare shi yake cewa ma ra'aitu shay'an ashbaha bil-lamami mimma qala Abu Hurairata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yace ni kam ba abin da naga yafi kama da fassaran allama kenan ashe fassaran vocabulary ce hatta su sahabbai sun yi kai kawo wajen me wannan allaman din take nufi wannan fassara ta ta wannan kadaji ne mun ji fassaran Abu Hurairata da shine malam ya dauka Muhammad ibn Jarir ne tabar shi ma wannan fassaran ya dauka To, amma fassara wanda Abdullahi ɗan Abbasin ya kawo, shi ne ya ce, Ni ban ga abin da ya fi fassara allamam ɗin nan ba, min makala abu hurairata sama da abin da abu hurairata ya faɗa anin nabi sallasin wanda ya ruwaito daga annabi. Ƙala ya ce, Ya ji annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Inna Allah ka taba alabni Adama hazzahu min zina. Allah ya wajabta wa ɗan Adam rabonsa da zai aikata na zina. adraka zalika la mahala annabi yace sai ya riski wannan abu ba makawa to shine annabi sai fashin baki sai yace fazinal aini an nazar zinar idanu shine gani ba makawa wataran wataran annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi hajjatul wada yana kai raƙuminsa ya sanya kaninsa dan gidan Abbas ibn Abdul Muttalib ana ce da shi fadlu Fadl ibn al-Abbas yana bayansa wan Abdullah ibn Abbas shi kuma Fadl saurayi ne dan matashi kyakkyawan saurayi yana daga cikin wanda suke matukar kama da Annabi sai wata mata ta zo mata ce kyakkyawa sai ta zo take yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi na kai raƙumin sa sai ta zo tana ƙasa sai take yi wa Annabi fatawa da tana yi wa Annabi fatawa sai annabi ya ga tana yi tana kallon gefe sai annabi haka ya duba idanunta sai ga ashe fadlu take kalla shi kuma fadlu shi ma yana yana kallon mata ma'ana suna yin kallon kallo to sai annabi sallallahu alaihi wasallam mata bayani sai haka sai sa hannunsa sai ya tura fuskar fadlu ta gefen nan ta ɗaya gefen wato kada kalle ta mun gane to shine irin abin da ake nufi ustaz yana dan tafiya haka dama gashi bai aure ba ya ga wata tana tafiya sai yake yana dan satan kallo ta kasa to shine irin wannan din ne to shine allamam din da ake nufi wato fazinal aini annazar zinar idanu shine gani to kai kenan kowa akwai wanda shi kuma abin da zai aikata kenan wa zinar lisan annutuku zinar harce kuma shine furuci in malamin ta ne a makaranta amma kuma tana da daddadan murya ta dan kashe masa murya shi ma sai ana ta kanzance ta so tambayan wani assignment ko ne shikenan sai dan jaye prolonging zancen haka kawai kuma dadan murya ta yake ji to wannan shi ma shine zinal lisan zinar harce kenan wan nafsu tatamanna wa tashtahi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kaga da ido aka fara sai kuma baki ko shi yasa aka ce fa nadratun ko wabtisamatun fa kalamun fa maw'idun ai haka abin da ma yake fa nadratun gani ne da farko ko da sanar gaskiya da ido ake farawa sun yi ido biyu shi da ita sai a yi sendin message ko ya gama kallon jikin da ya tamata gama kashi kenan wakti samun sai dan murmushi na munafarci ko daga nan kuma fa kalamun sai magana sai an tsara ta ita ma ta bada kai sai ai zance to sai kuma mau'idun sai a sanya lokacin haduwa to kaga nan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa zinal aini annazaru wa zinal lisani annutuku furuci sai yace wan nafsu tatamanna wa tashtahi zuciya kuma ita tana fata idan shedan ya mata zuga zugi kuma tana tana tana, tana sha'awa eh wal farju yusaddiqu zalika aw yukaththibuhu farjin mutum kuma sai ya tabbatar da zina a matsayin zina tabbatacciya ko kuma ya karyata tsoron Allah ya shiga zuciyarsa kuma sai ya nadama kai akwai malaman da suka ce abin da ake nufi da allama shine mutum ya aikata laifi da ya aikata laifi yanzu kuma sai ya nadama ya tuba ba zai kuma ƙara koma zuwa ga wannan ba ya at-taubatan nasuha suka ce shine abin da ake nufi illallama wato laifin da mutum yayi a baya in bai tuba ba to fa yana na rubuce to shine Allah ta'ala ya ce allazina yastanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha yanzu sun nesanci manyan laifuffuka sun nesanci alfasha illal lamam sai dai wadda ada suka yi a baya kuma suka tuba tuba ingantacciya to wannan Allah ba zai kama su akwai malaman da suka fassara suka ce shine abin da ake nufi da wannan lokaci ya yi ko? to kun tsaye da na tsakiyar magana insha Allah Allah ta'ala ya kira mu gobe ma ka rasa sauran jawabai tattare da ita wannan aya bi zan lai ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya babu daidaito Allah ya tsare mu daga dukkan zalla ta shaida Allah ya daidaita mu akan tafarki bi kake abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muke kuskure Allah ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته Allah sa ka da kai kamar kullum an samu gudunmawa daga wurin da ake tattara taimako na marayu waɗanda daga cikin su akwai waɗanda suka baiwa wato wasu bayan Allah su mara da ɗari naira ɗari biyar biyar masu dubu da masu naira hamsin da masu ɗari biyu cikin su a wata baiwa Allah da ta da naira dubu ɗaya a mahaifinta dubu ɗaya a mahaifiyarta dubu ɗaya kuma a karanta nuna dubu a kan sanya mahaifan nata cikin addu'a Allah ya bar su Allah ya kai haske kawarin mahaifan nata sai kuma wata baiwa Allah ma da ba da sun san a kan Allah ya biya wata bukata da kuma wani bawa Allah shi kuma da yi ya ba da yi da yi da yi Allah ba shi ba ta gari saboda ana tawa da ta kama ma ta sai su sai kuma saboda ana da ba da yi da ala biyar wanda ya ka jimla da wanda aka samu kuɗi har a yau cikin naira dubu biyar wanda suka saka ta banki a yau su ne Mustapha Fado ya sa naira dubu biyu, sai Mustapha Musa ya sa naira dubu goma, da kuma Rilwan Muhammad Yado ya sa naira dubu ɗaya. Jimla amda aka samu kamar ke a yau shi naira dubu goma sha uku ana sa kamun da kai. A kamun namba sha uku sha ɗaya hamsin da uku sittin da hudu arba'in da biyu tafin eleven sixty three sixty four forty two Johannesburg ta samu warwaya a wannan sanda. Sai kuma waɗanda suka rubuto suna neman wasu bukatu musamman masu neman taimako wannan wani bawan Allah ne da aka yi fara jinsa wato aka yi aka tura shi a cikin da shi daga nan asibitin da shi na kan za a masa aiki kuma tun da kudin da asibitin suka rubuto ake nema shi ne miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da saba'in da naira kusan dai miliyan biyu kawai inda wanda Allah zai ya sa zai isa da wannan sako akwai kungiyoyi da masu tallafawa ce na ka kira Allah a taimaka musu domin a sa ma yi nasara wannan aiki don Allah sa a sa sai kuma masu neman taimako na abinci da masu ma sira wannan da su neman taimako ne wanda suke na da sira sai kuma aka kama kan dawo ko da yake ina ga ko gobe ma da zai bayani a kai ba sai na faɗa ba ba sai mun kaddamar da gidauniyar abin da marayu za mu bar wannan fagen amma gobe zai yi insha Allah sai kuma akwai masu neman addu'a daga cikin mara ko yana neman jarsa da kamar da yau da asa tun bayan sallah za a yi ba a gansa ba don ana ta bayyana wa masu neman addu'a ana sa da yana sa ne sai kuma wani wanda ya shiga Allah ma da sauran yan uwa sai ya sha cikin addu'a kan Allah bashi ne yake da mu Allah ko da wanda ko da wanda yake da ka masa sai ma Allah ya wada masa da tare da wannan sai kuma wanda ya ce akwai wani mara lafiya wato shi ke nan sai ka fara arashi wanda ya samu larura ta kaya sakamakon asali shi ne ake so shi ma sai ya sha cikin addu'a mota da suke gidaje suke kwanci da marasa lafiya ciki ga wannan da ce da alawa na ima addu'a yaron da ba shi da lafiya tsawon shekara da watanni amma har yanzu ba iya karatu ko na fatiha har ma ba ya sallah kuma ya kai shekaru goma sha uku shi ne da Allah muke ne roƙon mara a sashi a cikin addu'a a cikin wannan wata na Ramadan Allah ya yi masa ƙarar sauran yan uwa musulmai da ba su da lafiya su ke mace a gida ko kuma a asibiti. To dai da waɗanda suke neman wasu biyan wa Allah a kai da masu wasu matsaloli kuwa Allah ya sai shi ya sani sai a gabatar da zuwa wannan
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukkan yan uwa wanda suke neman addu'a ubangiji Allah ya amsa mana wanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya akwai Alhaji Idris Baba Malam akwai Alhaji Alhaji Ali Mai Gero akwai shi Ustaz Shahid wanda ya samu karaya guda biyu a cinya da kuma kwabru guda biyu an agaji ne ina na ana fama akwai alaran mamalan abdullahi shi ma yana yana fama da kafa da abin dogarawa da dai dukkan yan uwa waɗanda ba su lafiya muna da Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya waɗanda suke da bukatu na alkhairi Allah ya biya ma kowa bukatarsa ta alheri wannan yarinya da tabbata muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sadar da ita ga iyayenta kamar yadda ya sadar da annabi Yusuf zuwa ga mahaifinsa annabi Yaqub Ubangiji Allah ta'ala ya tsare ta, Allah maido da ita ga iyayenta cikin aminci. Waɗanda suke da wasu bukatu, Ubangiji Allah ta'ala kai ne mafi sani game da bukatu mu taskarta ba ta ƙarewa. Muna roƙonka ya Allah, ka biya mana bukatun mu na alkhairi, duka wanda suke nufin mu da sharri Allah ka kare mu. Wannan ƙasa tamu da wannan duniya tamu da kafirai dujalawa suka sanya ta a gaba Ubangiji Allah ka kawo mana zaman lafiya. الله ككارم يا رب العالمين ككارم على الدين ندعوك بأنك الله الذي لا إله إلا أنت الحنان المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه يا قوي يا قوي يا عزيز أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهدنا سبيل الرشاد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله